أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna shirya godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake cikin kaddarawarsa da gudanar mulkinsa da kuma yadda yake sarfa bayansa yadda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta 22 ga watan shida idan ka ɗauko al-muharram safar rabi'in al'awwal rabi'in isani jima da la'ula juma da la'ula juma da la'akhira shine wata na shida a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ta farin jikada yayye a cikin halitta daga maka zawa madina wanda ya yi daidai da talata 25 ga watan 1 shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wata'ala mahalicin kowa da komi cikin kaddarawarsa ya kadar mu da ku inda muke gabatar da wannan darasi a cikin wani littafi namu mai albarka mai suna usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu dr ashek salih bin abdulaziz bin muhammad ali sheikh littafi ne yan uwa wanda yake karanta su da mu gyaran aƙida in gyara aƙida ta ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu tabbatu akan tauhidi mu gyara aƙidanmu mu yi aiki da abinda aƙida ta tauhidi ta tabbatar da mu ƙarƙashin littafin Allah alƙur'ani da bayani na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ƙarƙashin fahimta ta magabata yan uwa kalmar la ilaha illallah kalma ce da dukkan manzannin da Allah yake turowa a ban ƙasa zuwa ga al'umma yakan turo su da wannan kalmar sai dai shari'a ta saba amma babban abin da annabawa da manzanni suka yi tarayya da shi a cikin duk abin da Allah ke turo su shine la ilaha illallah duk wanda zai zo gurin al'ummarsa a matsayin shi na manzo ko annabi Allah zai yake ce mana walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut Allah ya ce haqiqan ba'atha mun aika ba'asna mun aika mun tura fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma a cikin kowace jama'a rasulan mun aika mata manzo jakada in yaje me yake cewa wannan manzo me yake karantar da al'umma da Allah ya turo shi ta hanyar wahayi zuwa ga mala'ika jibrilu ya isar da wahayi nan zuwa ga wannan manzon ko annabin abinda in yaje yake ce musu an ibudullaha wacce na bi dago an ibudullaha la ilaha kenan wacce na bi dago illa Allah su bautata wa Allah shi addai kuma su kade ta Allah a cikin bauta kaga tauhidul uluhiyya ya shiga kuma tauhidul rububiyya ya shiga kamar yadda malam a cikin wannan littafi mai albarka ɗaya daga cikin littafin malamanmu na sunna masu ƙoƙarin tsora al'umma akan kyaukyawar aƙida ta la ilaha illallah muhammadu rasul sallallahu alaihi wasallama ka san ma'anarta ka san abin da ta kumsa ka san abin da take karanta suwa ka aiwatar da ita ka rayu cikinta ka je cikin rayuwa ta barzakhiyya cikin kabari iya kwanakin da Allah ya kaddara maka rayuwa ta barzakhiyya zama na cikin kabari ka rayu amsoshin da za a yi maka a cikin kabari na farko farkon suna nuna maka sun shahi tauhidi kuma ka tashi ranar alkiyama ka tashi Allah ya sanya ka a cikin ahlul tauhid masu kade ta Allah wani ba sa shirka ashe wannan littafi na yan uwa musulmi malam yana karantar da mu ne mu tabbatu akan wannan kalma ta mu yan uwa musulmi yau da yawa daga cikin mu mukan yi sakaki da kalmar da ita ce idan mutum ya zo zai shiga musulunci za a ce ya faɗe ta take nuna mashi ya shiga musulunci shahadati Allah ilaha illallah sai ya ce mashi wa annan muhammadun rasulullah daga ya faɗa ka ya zo musulmi dan uwanka da kai daga shekara arba'in kana musulunci da shi da ya shiga yau ya tabbatu a cikin musulunci dan uwa musulmi diyawa muna sakaki da kalmar la ilaha illallah kimu yan uwa kalma ce wadda a matsayinka na musulmi in Allah ya baka gamankatar ka samu dace ƙarshen rayuwarka ka je mutuwa ƙarshen kalmarka a duniya baki ɗaya ƙarshen magana da ka firta a duniya baki ɗaya daga ita a duniya baka sake wata magana ba ita ce la ilaha illallah manzon rahama alaihi salatu wassalam yace dakhala aljanna ka shiga aljanna dan uwa musulmi ashe wannan littafi namu yan uwa a yau ina buƙatar in karance sa in san ma'anarsa ko in yi tambaya a kansa in san ma'anar abinda wannan littafi namu na usulul iman tushen imani malam yace tushen imani fi dau'il kitabi wa sunna a cikin haske da ke cikin littafin Allah da sunna dan uwa musulmi ka haskaku da kalmar la ilaha illallah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim Allah ka sanya mu daga cikin su mun yi darussuka daban-daban yan uwa musulmi muna cikin al matlabu sani wanda ke bayanin mahimmancin tauhidul uluhiyya kuma wa annahu asasu asasu da'awatul rusul kuma shine gimshiki fondation ta aiko manzanni a ban ƙasa muna cikin wannan darasi muna yi muna yi muna yi lokaci ya yi sai muka tsaida yau muna neman allah ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin allah alƙur'ani mu samu dacen suna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama mu samu dacen fahimta ta magabata tuntuban halshe Allah ka tsare mu karancin ilimi abinda mu gane ba na addini Allah gane da mu ba da bismillahir rahmanir rahim bayan bismillah mala yace wa qad dallal qur'anul karim fi mawa'inu fi mawa'ini adida أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل مالك يتوى وقد دل القرآن الكريم حقيقا القرآن مجرمة يا نونا في مواطن عديدة أتكون وراري ديوا مواطن وراري عديدة ما سيوا hakikan alkur'ani ya nuna maka ko ya shirye su da kai a cikin wurare masu yawan gaske anna tauhidal uluhiyya shi dai tauhidi na uluhiyya huwa miftahu da'awa shine mabudin kira ar-rusul na manzanni shine dan kilan da manzanni suke bude kiransu da shi zuwa ga al'ummarsu. Tauhidul uluhiyya. Domin ka ce la'ilaha sai ka ce illallah. To, Al'ur'ani mai girma uwa da ke hannunka, da ke hannuna, da ke hannunki, haƙiƙan ‘yan kina bincikarsa za ki ga wurare daban-daban, wanda yake nuna miki, yake shirye su da ke a wurare daban-daban. lalle shi tauhidul uluhiyya kin nan da ake magana a kansa na ilahantaka na ka ɗauki Allah shine ilah abin bauta a ɗai wanda ba shi da makamanci ulhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad a gaba za mu gani ka san kahurai inda ake shan artabo da su a gaban zubin zai kawo shi insha Allah a cikin littafin inda ake shan artabo da kahure mushrikai idan annabawa sun zo musu a yi ta fafatawa tsakaninsu da manzanni manzanni na kawo musu hujja su suna kiyawa suna dogewa a kanta to cikin tauhidul uluhiyya ne sun da tauhidin rububiyya eh duk kahuri wani qur'ani ba mu labarin shi ko mushriki ya da tauhidin rububiyya in ka ce wace halittawa wa zai ce maka wayar ci sama wayar ci ƙasa to in ka tambaye shi wal in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi yasmi to wannan tauhidin rububiyya kenan sun yarda wannan to inda gizon yake saƙa inda matsalar take tauhidul uluhiyya wa fi anfusikum afala tubsiru a cikin halittar kayan kawunan ku kan ba ku ji ba ki gani ake ba ke shi kera kanki ba ko daga sama kika hado dirak ba ki ga cikin ki ba to wannan da ya halice ki idan yace shi a dai ka hada shi da abun bota tabbas ya cancanta to kahurai sun yarda shi yake halittawa sama ƙasa shi ya halitta amma a ce abota mashi kaɗai nan matsalar take ce a ya za a ce muna da allolinmu da yawa kadiba gani a ka'aba manzon rahama alaihi salatu wassalam da yazo kusan wato gumku 360 da wani abu suke cikin ka'aba akwai gumkin in an tashi shi wannan bangaren kasuwanci ne in kana so ka yi kasuwa shi zaka je ka roƙa akwai gumcin da in kana neman lahiya shi zaka je ka nema idan kana neman aure akwai gumki kaza shi zaka je ka roƙa wannan masu neman aure ne kamar sa'ihar take son aure eh to yanzu ita sa'iha kaga ai Allah za ta roƙa ko ba haka bane ya kawo mata mushi na gari ko ba haka bane a masha Allah yaro na da ke son aure a buzu da ke son aure a mushi aure kaga shi ya tashi ma Allah zai roƙa ai to su kahure matsalar su in sun tashi akwai gumkin wannan to ce ya za a ce Allah ɗaya kuma ga alloli da yawa a ce mun bauta ma Allah ɗaya sai suka kiya to inda ake shan artabu da sojan tauhidul uluhiyya to shine malaki karantar da ke laqad dallal qur'anul karim haqiqan alqur'ani mai girma ya shirye fi mawadine a cikin ya nuna a cikin wurare adida masu yawan gaske ana tauhidul uluhiyya lalle shi tauhidul uluhiyya huwa muftahu da'awa shine dan kile na mabudi ar-rusuli na da'awa ta manzanni shine dan kile da suke budewar da'awarsu a darasi da ya gabata mun yi bayani kai mai karanta suwa ko mai wa'azi idan ka je gari ga al'umma ko makaranta ka yi kokari ka sanya a cikin makarantar ka littafin tauhidi domin farkon abin da manzanni suke kiran mutanensu da shi shine tauhidi dan uwa kai ma a cikin makarantar ka ka yi kokari ka sanya littafin tauhidi a nan ƙasa ƙasa namu na 'yan jaridan damfan akwai mukarar da tauhid mai lamba ukun wannan ka sanya shi ko ka ɗauko ahadari da yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi ta sahihu summa ma'arifatu ma yusluhu bihi farda ainihi kaga maganar imani ya fara tauhidi mai ahadari ma tukwa a karantar da kai imani to yake cewa shi tauhidul uluhiyya shine mabudi dan kile na kiran manzanni wa anna kullu rasulin domin dukkan manzo ya ba'aza kullahu da Allah ke turo da shi da Allah ke turo shi dukkan manzan da Allah ke tura shi zuwa ga al'ummarsa zuwa ga mutanensa ya kunu awwala ma yad'u yakunu awwalu ma yad'u qaumuhu ilayhi tauhidullah wa ikhlasul ibadati lahu ya kasance farkon abin da yake kiran su mutanen da shi ya kasance farkon abin da ke kiran mutanen su mutanen shi kai da shi tauhidullah shine tauhidi kina farkon abin da zai kira mutanensa zuwa gare shi shine tauhidi ta Allah shine la ilaha illallah wal ikhlasul ibadati lahu da kuma tsarkake ibada dan shi yin ibada tsantsa dan Allah kakki ibada dan wani kakki sallah dan a gani eh su tsarkake ibada dan Allah kawai ikira zuwa ga tauhidi kuma su tsarkake ibada su botarsu da suke su yi ta dan Allah shi a dai ƙala Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ba da uzubillahi mina shaiɗanin rajim wa ila adin ahahum huda ala ya ƙomi ibudullaha malakun min ilahin gero ina bara wajen ɗalibai Allah sa ko wanda suka karanci wannan ayar su karanto mini ita in saurara in ji wa ila adin a cikin suratul araf ahahum huda Allah saka da alkhairi arsalna ila arin mun aiko ya zuwa ga adawa shine wa ila arin mun aika ya zuwa adawa akhahum dan uwansu hudan wanda ake ce mishi annabi hudu mun aika musu shi mun aika musu manzo su ma adawa mun aika musu manzo zuwa gare su wa amma adun fa'uliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a laya wa samaniyata ayyamin hus fatara alqauma fiha asar ka'annahum a'jazu nakh fa hal tara ya isa dalibai qur'ani kenan sai kai tsuman ka yana tashi saboda dadi na alqur'ani to Allah ce mun aiko su wannan ayan da ke karanta min a cikin suratul ma'arij ce ko ha ina haqa cikin haqa ne ko Allah saka da alkhairi to Allah ce mun aika manzo zuwa ga su adawan nan wato annabi hudu da ya je mi yace qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu babban magana yace ya ku mutane na ya ku mutane ku bautawa Allah shi a ɗai shi ne liwahidun ku kaɗe ta Allah an ce bautar Allah shi ne ka kaɗe ta Allah cikin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya ka kaɗe ta shi kadda ka gama shi da wani a cikin bauta kadda ka ɗauki aikin Allah ka ba wani kadda ki ɗauki aikin Allah ki ba wani kadda ki dogara da wani kadda ki ratayi da wani ki dogara da Allah ya ce ku bautata ma Allah malakun min ilahin gairuhu bakku da wani abin bauta fa wani ilah abin bauta a ɗai abin kaɗaitawa a cikin bauta ba a haɗa shi da abokin tarayya bakku da wani in ba Allah ba afala afala shin yanzu ba za ku tsorci Allah ba ai ku yi tsoron Allah shine ma'anar kaga ya isar da sakonsa Allah ya tura shi ne farkon abin da ya kira mutanensa shine tauhidi da kuma yin ibada tsantsa don Allah da kuma waƙala ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ila samuda kahum saliha ƙwala ya ƙomi ibudullaha malakum min ilahina ghairu ko za a iya kawo mini ita bayan ta'awizi wa ila samuda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa ila samuda, wa ila samuda, wa ila samuda a kahun, Allah ya ce, Mun aika ya zuwa ga samuda a kahun ɗan uwansu, Salih, Salihan. annabi salihu alaihi salatu wasalam su samudawa Allah su ma ya aika musu dan uwansu annabi salihu da ya je mi yace musu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu yace ya ku mutane na ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hakikan hujja ta zo muku karar a hili da gurin ubangiji hazi naqatullahi lakum aya wannan ai taguwa ce ta Allah a gare ku kada ku kashe ta kasance suka in ya isa shi annabin Allah ne ga dutsen wancan wancan dutsen ya hi taguwa taguwar ma ta zamanto tana da ɗa ko ɗiya ya yi naƙuda suna ji ya aiwa kacin tsirin kahurci eh Allah ya yi umarnin cewa wani taguwar ta huto daga nan ki kuma ta huto kuma da ɗan nata ito tun da haka ne ba zaruwa ta akulfin ardilla ku barta ta ci daga cikin arzikin ƙasa na Allah. Eto, in ta huto ha, sharaɗinta yau in kuka sha ruwa, a riji da kuke sha ruwa, gobe shan ta sha. Kuma za ta bi kowane gida, radda ba kuma za ku ce ɗaukar ruwa, ta tsaya bakin gida kowa ya huto ya ta tsinono yadda yake so ya sha. Ka ji gatanci. Haka. ta ya yi taguwa taguwar da ɗa kuma ta zo in ta sha ruwa yau gobe su kuma tana bi gida-gida tana ba su nono ke yin kece ba haibar ciwa saman gudu ina ji a madara ta zo ki ɗauko so ita wacce so uku ma za ta ɗauko ko hudu ko suke a cikin mata randanta ta tsayin da suke so su sha to fazaruha ku barta ta'akul fi ardillah ta ci daga cikin arzikin Allah na ƙasa rashin ruwan taka wanda ya je sha ko kuma shi gari ku je ku ɗauki ruwa a rijiya wala ta masuwa bi su'in kada ku shahe ta da mummunan abu ma'ana kada ku kashe ta shine ma'anar kada ku shafe ta da mummunan abu amma duk da wannan gatancin da Allah ya musu nata tana zauwa tana shayar da su ruwa Allah ya ce wala ta masuwa bisu'in kada ku shayar mummunan abu ya huzkum azabun alim in kuka yi haka ha azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku in kun shahe ta ko kun kashe ta to ku sani azabar Allah za ta biyo baya in kun shahada da muna abu ko ku kashe ta to azabar Allah mai raɗi zai shahi ku mutanenka ko in ka koma cikin ɗalibanmu in ka koma cikin surati shams ni Allah yake ce mana idin ba'asa faƙala lahum fakaddabuhu sun kai labari bizan wala ya khafu faƙala lahum rasulullahi sai wato annabi salihu manzan Allah ya ce musu naqatallahi wannan taguwa ce ta Allah wasu kuyaha ku shayar da ita shine ta rinka zuwa tana shan ruwa rana kaza fakazzabu sai suka kareta shi faƙaruwa suka soke ta da suka soke ta sun kai labarin ji Allah fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim kaji wa fadamdama ka sa ba na wasa bane fadamdama sai Allah ya darkake su aka darkake su aka halakar da su da sababin mi bi zambihim da sababin zunubin su fasawaha Allah ya daidaitar da azabar kuma akan su sun cancanta a yi musu azabar kuma aka yi musu wala ya khafu uku ba Allah bai jin tsoron bi bayana ta a ce dan meye azabar ai su suka yi zunubi bayan an ce musu naqatallahi zuqya wala tamassuha bisu'in fa ya'khuzakum azabun alim kada ku shahetar mummunan abu in kun shaheta ko kun kashe ta azaba mulima mai radadi za ta shafe ku to shine malaika maka wannan ayar anan mahallin shayarkin malam anan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإذ sai ayan mu ta uku wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru dalibe ko an taimaka mini da kawo mini ayan nan نعم Mhm. Aha. Aha. wa ila madiyana ai arsalna ila madiyana mun aika ya zuwa birnin madiyana akhahum shu'aiba dan uwansu na kabila annabi shu'aibu qala ya qaumi ibudullah da yaje mi yace musu yace ya mutane na ku bautatawa Allah shi daya malakum min ilahin ghairu ba ku da wani macancancin ila abin kadaitawa a cikin bauta kada hada shi da kowa ghairuhu in ba shi Allah ba arja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqan hujjoji mabayyana sun zo muku da gurin ubangijinku Allah mai kyagen halittarku fa awful kayla wal mizana to ku cika ma'auni na sikeli da kuma auli ma'auni na tiya ashe kaga su rage ma'auni suke rage yan kacare ne yan kacare ne idan ba kawai ya zo suka tarbe su sa ƙatuwar tiya su auna in za su yana mutanen gari sai su diba tiya il kararrama kuma su sa ashe mutanen shu'aibu daga cikin aikin da suke mummuna Allah ce wala tabakhasun nasu ashiya ahum kada ku rinka rage mutane kayan su ashe yan kacere ne suna yin kacere ashe alladina idza qtalu wa idza kaluhum ala yazunnu ulama liyomin azim idan za su auna a gurin mutane sai su sanya babbar tiya in za su yi mutane sai su rage to shi ne ana Allah yake ce musu ku cika ma'auni na sikeli da na dima da na tiya kada ku rinka ragewa mutane ayyukansu wala tubsiru fil ardi ba da islahiha kadda ku rinka banna a ban ƙasa bayan ƙasa ta gyaru ga manzo ya zo muku yana kiran ku zuwa ku bauta ma Allah shi ɗai babu shirka babu zalunci babu kashe-kashe babu yaudara an gyara ƙasa a dalilin zawar manzo da yake kiran ku zuwa ga Allah shi a ɗai kada ku yi banna zalikum khairul lakum yin haka ku cika ma'auni ku cika mutane ma'auninsu ku hasa sanda ko kwanci kuna tare mutane kuna amshe musu kayansu kuna zaluntar su ce yi alkhairi a gare ku in kuntum mu'minin in kun zamanto mu'mini na kwarai kaga shi ma annabi salo abin da ya kira mutanensa kenan ya ce ya ku mutane na ku bauta dama Allah shi daya ba ku da wani abin bauta in ba shi Allah ba shi ne mahallin shahidikin ma'ana shi ne abin da malam yake karantar da mu anan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr haka annabi shu'ab ya faɗa sai malam ya ɗan taƙaita maka wato anan daga wannan aya sai zai shiga maka wani sabon babi malam ya ce al matsalabu sani a yi salisu kai al matsalabu salis abin nema na uku bayanu annahu mihiwarul khusumati bainar rusuli wa ummamihim wa ummamihim wa ummamihim abin nema na uku bayan ya taƙaita maka a wancan bayan na matsalabu sani wannan kuma almatsalabu salis abin nema na uku a cikin abin da ya shayi tauhidul uluhiyya malam ya ce akwai bayani annahu mihiwarul husumat lalle shi tauhidul uluhiyya shine abin da aka samu tattauna mihwara an samu tattaunawa da husuma da kace nace bainar rusuli tsakanin manzanni wa umamihim da al'ummominsu kamar da muku bayani a farkon darasi inda ake samun mahawara tattaunawa tsakanin manzannin da Allah ya aiko da al'ummar da Allah ya aiko musu akan abin da ya tauhidul uluhiyya ne anan ake cewa ya zo da sabon abu muna bauta allolin ga sunan da yawa kuma ka zo ka ce wai abin bauta a ɗai ba mu yarda ba haka suke faɗa to shi ma da yake ce maka abin nema na uku shine bayani cewa an samu mahawara da tattaunawa da kace na tsakanin manzanni da al'ummominsu taqaddama anna tauhidul ibada huwa miftahu da'awatir rusuli ai ya gabata a baya mun yi bayanin lalle tauhidi na bautata wa Allah shi a ɗai huwa muftatihu huwa muftatihu da'awatin rusuli shine mabuɗi na dukkan da'awar da manzanni suke yi jami'uhum gabaki ɗayansu malaici famamin rasulin to ka sani babu wani daga wani manzo ba asahullahu wanda Allah ya aiko shi zuwa ga al'ummarsa, illa wa kana awwal ma yad'uhum ma yad'u qaumuhu illa wa kana awwalu ma yad'u qaumuhum ilahi sai ya kasance farkon abin da zai kira mutanansa zuwa gare shi huwa tauhidullah shine ta Allah waliza mala yace da wannan ne kanatul husumati bainal anbiya sai husuma kace nace ta kasance tsakanin annabawa kanatul husumati bainal anbiya'i wa aqwamuhum sai kace nace ta kasance tsakanin annabawan da Allah ke turowa wa aqwamuhum da mutanansu fi zalika a cikin wannan fal'ambiya malitu su annabawa yad'unahum ila tauhidillahi suna kiran mutanen su ne zuwa kaɗai ta Allah shi addai wa ikhlasu ibadati da kuma tsarkake ibada yin ibada tsantsa wa ikhlasul ibadati lahu da tsarkake ibada tsantsa ba dan kowa ba sai dan Allah wal aqwam su ku mutanen su annabawa da manzanni ga aikinsu su kiraye mutane zuwa ga tauhidi da kuma tsarkake ibada tsantsaka haɗa kowa da Allah a bauta ma Allah shi aɗai shi ne aikinsu abinda suke yi kenan to wal aqwam su kuma mutanen wa'inda aka turo manzannin zuwa gare tun daga na warko warko manzo a ban ƙasa shine annabi nuhu har ya zuwa annabi na ƙarshe wal aqwam su mutanen yasiruna alal baqa'i ala shirki wa ibadatil awsani illa man hadahu Allahu minhum su mutanen sai su dake su doke su nanace yasirun ko su ce ka fasara shi da su dake ko su nanace ko su doge alal biqai absa wanzuwa su wanzu ala shirki akan shirkar su kawai kawai mu mun tsaya mu wannan guma kiyayen gidajen nan ba mai raba mu da su kawai su za mu bota mun bota ko he su yau za ka ce ga aloli da yawa ka ce kuma abota ma Allah shi a daya mu ban mi to su mutane haka suke yasiruna sai su nanace su dake alal biqai su wanzu ala shirki absa shirka wa ibadatul awsan da kuma bautar gumakuna in kaga wanda ya amsa kiran manzannin da Allah yake aikowa ko annabawa illa man hadahu Allah minhum sai wanda Allah ya shirye da shi daga cikin su Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye da mu ka tabbatar da mu akan siratul mustaqim wanda ka ga bai yi bautar gumakuna ba a dalilin manzon a dalilin abinda manzo ya zo musu da shi to sai wanda ya shashi shiruwa daga Allah sai wanda ya samu shiruwa daga Allah shine malam yace illa man hadahu Allahu minhum sai wanda Allah ya shirye su da shi daga cikin su qala Allah ta'ala an qaumi nuh ai annabi nuhu ‘yan uwa musulmi masu sauraronmu, Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa, inna arsar na Nuhan? inna asuna nuhan Aha. Daije mi yace ƙala. kuma ya ce mi a cikin wannan darasi namu ‘yan uwa musulmi to kaji malam ya ce maka ai akwai labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ai shi ma Allah ya aiko shi ya zuwa ga mutanensa domin ya yi galgadi su bar bautar gumakunan nan da suke wadda da suwa da ya gusa da ya uka da nasira ya musu galgadi kafin azaba mai raɗaɗi ta zo musu ha da ya je mi ya ce ya ce to ni mai galgadi ne a gare kuma mai bayyana galgadin nan ha wannan bautar kuma kuna da kuke ku bar su ani ibudullah ku bauta ma Allah shi adai cikin tauhidul uluhiyya da rububiyya wattaqu ku tsorace shi waɗi'un ku bi ni cikin al'amarin da na zo muku da shi na Allah. To nan kuma Allah yake baka labarin, ya ka maka bayanin cewa su mutanen da Allah ke tura su zuwa, idan ke turo musu manzanni zuwa gare su, sai su dage su wanzu akan shirka da bautar gumakuna, sai wanda Allah ya shirye su. ya ce ga faɗar Allah maɗaukakin sarki da yawa an ƙomino daga mutanen annabi nu wa ƙalula ta zarun na alihatakum
Wow.
annabi nuh wa qalu sai suka ce la tazarunna alihatakum kadda ku bar bautar iyayen gidajen naku kaga manya-manyansu suka faɗa ga mabiya kadda ku bar bautar guma iyayen gidajen na guma kan nan naku na kadda ku bar la tazarunna alihatakum kadda ku bar bautar iyayen gidajen naku na abin da gada iyaye da kakannu na bautar waɗannan gumakunan kadda ku bar su annabi nuhu ya zo ya ce inni lakum nadirin mubin ni mai gargaɗi ne a gare ku ku bautata wa Allah shi a ɗai ku bar bautar wudu da suwa da ya gusa da ya uka sai su manyan suka ci a kadda ku bar bautar wato iyayen gidajen nan naku su ne wa wadda wata kwaya ta kawo wudu wadda sunan gumki ne wala suwa'a suwa'a sunan gumki ne an gane ko wala ya gusa kada ku bar bautar ya gus wa ya uk kada ku bar bautar ya uk wa nasira da sinun daga kisa sadun kuma guro rubutun wa nasira da sinun ne martana amina musa eh sunan kubuki ne kaji abin da suka ce suka ce kada su bar bautar wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasira kusan gumki guda biyar ganin lokaci yana tafi a takaice su waɗannan wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasira asalinsu mutanen kirki ne salihan bayi ne asalinsu mutanen kirki ne masu bautar Allah waliyan Allah ba su bauta ma kowa sai Allah ana nan ana nan sai wa'innan waliyan Allah wadda da suwa'a da ya guta da ya uka da nasara manya-manyan malamai suka rasu da suka mutu sai shaidan ya zo sai ya raya musu cewa to in kuna son waɗannan mutanen manya-manyan mutanen na ku rinka tunawa da su ai ku sassaka gumkinsu ku sassaka hotonsu ku kawo ku aji don ku rinka tunawa da su sai suka je suka sassaka hoton wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasira su guda nawa kenan ligamuni wadda suwa'a yawa ya gusa ya uka nasira biyar limalba su biyar sai suka yi suka sassaƙo hoton bayan Allah waliyan Allah suka kawo suka ajiye in sun gasu ce ai kaga wannan wa waliyi ne ya bauta ma Allah ba irin aiki sai bautar Allah baya cin haram eh baya cin haram baya ƙarya ta yake abota ma Allah shi adai suke tuna su da ya ga wa'annan mutanen wanda su in sun zo su kalle su tuna su suke sun mutu jikokinsu sun zo sai ya zo ya ce kun gona kuma kan iyayenku da kakanninku in sun zo haɗuwa suke suna gaida su suna bauta musu kaji kaji asalin bautar wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasira sai suke bauta musu to Allah da ya ga duniya ta lalace da shirka sai Allah ya ko harkon manzo a ban ƙasa inna arsalna nuhan ila qawmi shine harkon manzo sai Allah ya tura annabi nuhu cika je maza wa'annan mutanen da shedan ya raya musu waɗancan waliye mutanen kirki bauta musu suke ƙarya ce waɗannan ba abun bauta bane Allah shi abun bauta shi a ɗaya kada su bauta ma kowa sai Allah to shine Allah nan yake baka labari a cikin suratin nuhi yake karanta maka cewa manya-manyan suka ce kada ku bar bautar iyayen gidajen nan naku kada ku bar bauta musu kada ku bar bautarsu wala tazarunna wadda kada ku bar bautar wadda wala suwa'a kada ku bar bautar suwa'a wala ya gusa kada ku bar bautar ya gus wa ya uq da ya uwa nasira wa ƙadadan lokaci da haƙiƙan wannan wa sun ɓatar da mutane yawa wala ta zidu zalimi na illa dalala Allah ba komai shi ƙara ma a zalimi ba face sai ɓata wa an ƙaumi hudin da ya halo in ji mala wadda ita ce ayyamu ta ƙarshe malam ya ce hallo ka koma faɗar Allah subhanahu wata'ala a cikin sha'anin mutanen annabi hudu shi ma da Allah ya tura shi irin abin da ya gaya ma mutanensa da abin da su mutanen nan suka faɗa ƙalu a ji itana littafikana an alihatina fa'atina bimata iduna in kunta minas sadiqin cikin sota aqab ne ko to a karanto mana injili musu an ƙaumi hudin waɗan mutanen annabi hudu su ma irin abin da suka faɗa can baya allah ba mu labarin abin da mutanen annabi nuhu suka faɗa ko nan kuma allah yake ba mu labarin abin da mutanen hudu su ma suka faɗa suka ce suka ga annabin nasu don ku gane kace kacen da ce ana samu tsakanin manzanni da annabawa to shine ma da aka yi aka maka irin maganganun da su wato mutanen suke yi akan abin da annabawan suka zo musu da shi bayan can baya annabawan sun kiraye su zuwa gabotar Allah shi ɗai kenan a cikin abin nema na uku malam yake baka labarin irin abin da su wato mutanen da aka aiko manzanin suka zo gurinsu irin abin da suke faɗa nan an ƙawami hud daga mutanen annabi hudu abin da suka faɗa alu suka ce ashi ita na itafika na kai annabi hud yanzu ka zo mana ashi ita na shin ka zo mana ne litafika na don ka karkatar da mu an alihatina daga iyayen gidajenmu ka sa mu bar bautar iyayen gidajenmu ka zo mana ne don karkatar da mu daga bautar iyayen gidajenmu to fa'atina to ka zo mana bi mata iduna da abin da kake alkawarta mana cewa in mu hasa bautar iyayen gidaje ba azaba mai raɗaɗi za su shahe mu to ka zo mana da ita kashi haɗari ko abin da suka waɗa in kunta mina sadiqin in ka zamanto daga cikin masu gaskiya ina ganin nan za mu tsaya akan wannan aya sai in Allah kai mu satin sama inda ranmu da lafiya in kuma Allah ya karɓi rayuwarmu akwai zaratan samari za su ci gaba daga inda muka tsaya domin kiran mutane akan mu tabbatu ya zo akan tauhidi wannan darasi namu darasi ne na takwas wanda muka yi shi a yau darasi ne na takwas insha Allahu in Allah kai rayuwarmu satin sama za mu ci gaba in kuma Allah ya karɓi rayuwarmu daga inda muka tsaya samari matasa masu ɗora al'umma akan la ilaha illallah su ci gaba abin da aka ji mun yi daidai wannan ba hikima bace ba dabaran bace daga Allah kuskure daga shedan ne daman dan karamin almajirin ku ne Muhammadu Kabiru Malam Umar da magaran Niger Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah taimaki daliban mu Allah taimaki daliban mu Allah taimaki makaranta Allah taimaki malaman mu Allah taimaki ƙasar mu Allah ba mu zama lafiya Allah taimaki garin mu Allah ba mu zama lafiya yaranmu 'yan mata waɗanda ba su marjan aure Allah ka aurar da su irin su amina irin su sa'iha Allah ka aurar da su ya mu Allah ka aurar da su irin su malama da malama wanda ba su da maza Allah ka aurar da su Allah ka ba su marjan kwarai samarinmu matasa Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka ba su sana'a Allah ka ba su sana'a Allah ka ba su sana'a Allah ka ba su halin aure Allah ka taimake mu gabaki daya Allah ka shi kan malaman mu Allah ka shi kan malaman malaman mu Allah ka shi kan iyayen mu da kakannin mu da iyayen kakannin mu Allah ka sanya ma ilimin mu albarka ilimin da ba shi da albarka Allah ka tsare mu wannan nasiya da muke Allah ka sa muna yi dan kai ya Allah ka tsare mu da yi da ba dan kai ba ya Allah ya Allah ka sanya mana ikhlasi a cikin dukkan rayuwar mu ya Allah ya Allah talauci da kakana kai Allah ka raba mu da shi ya Allah mu da muke da auren Allah ka zamanar da mu lahiya mai daya Allah ba shi halin ƙari ya ta biyu mai biyu Allah ba shi halin ƙari ya ta uku mai uku Allah ba shi halin ƙari da abin da zai rike su da yin adalci Allah ka agaza mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin